cikin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الهك يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بربكم وإياكم أن تؤمنوا بربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba'ad jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar juma'a biyar da watan ramadan shekara ta 1445 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne nawa da wata sha biyar sha biyar ga watan uku mars shekara ta 2024 miladiya a daren jiya mun tsaya akan aya ta 25 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul fatih yau za mu tashi insha Allah kan aya ta 26 muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa ya zamanto sababi daga sababin da za su kai mu aljanna مي الله يجي إذ جعل في قل... إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الأمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
Allah subhanahu wata'ala bayan ya mana bayani irin yanda ya hana mumunai da annabin shi shiga garin Makka da yaƙi a wannan lokacin da aka yi bai'atul Ridwan wanda suka dawo gida ga su sun gani kamar za su shiga kuma Allah da ya raba ashe ba a kashe ba Usman aka maido suka dawo gida wanda mumunai a lokacin duk sun fusata suna ga ba su ji daɗi ba musamman rashin jin daɗinsu dangane da sulhun da aka yi sulhun sai suke ga kamar an ƙware musulmi shi kuma fatahi ne wanda yake shi ne ga musulmi Allah subhanahu wata'ala ya fara gaya musu hujjoji saboda fatahi ne ya fara gaya mana da an bari an yi yakin wannan ɗaya daga cikin hujjoji da an kashe wasu musulmi wanda ba su ƙauraba makka ba su ƙauraba madina wanda ba a san su ba musulmi ba su san su ba a garin makka suke ba su samu damar ƙaura ba zuwa madina kenan da an shiga an farma makka a lokacin da an kalkashe su ɗaya kenan abu na biyu akwai wasu bayan allah wanda a lokacin nan su kahure ne amma dan rahamar shi Allah cikin ilimin shi ya san musulunta za su sai Allah ya jinkirta kamun shekara biyu da aka yi ta tirafikin wannan ta ta ta, ta alkawali alwashi kamun shekara biyu a zo a bude makka dukkaninsu sai suka musulunta kaga wannan ma wani fatahi ne ƙwarai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo bai ridwan da mutum dubu da ɗari hudu amma da aka zo buɗe makka bayan shekara biyu sai da ya zo da dubu goma da yanka kun ga wannan ma fatahi ne musulunci ya samu karuwa ya watsu da yawa a doron duniya Allah yake ba mu labarin su yace iz ja'ala ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim hamiya hamiyatal jahiliya lokacin da ya sanya fusata a cikin zukatan kafirai hamiya fusata hushi hamiyatul jahiliya kuma hamiya irin ta jahilci wanda in an yi abun kullu huzun duk hushin da ba a haƙƙi ba sunan shi ba ba ba- ba- baya cikin littafin Allah to wannan ya zama fushi na jahilci hamiyatul jahiliya mun buga misalin irin a lokacin jahiliya wani da hamiya kin nan ta dauke shi yake cewa da aka kashe mishi ta aka kashe musu taguwa kuma wani aka kashe mai dan shi ya sha alwashin cewa sai ya kashe adadin nujum wal hasa sai ya kashe adadin tarmamu a cikin waccan kabile da adadin tsakkuwa da take bisa ƙasa aka fara yaƙi sai da aka yi shekara arba'in ana yaƙi akan naka akan taguwa ita kadai duk zamanin jahiliya ne wannan kenan sai Allah ya ce fa'anzalar saki fa'anzalallahu sakinatahu ala rasuli sai Allah ya sabkar da nutsuwa a bisa ma'aikin shi wa alal mu'minina kuma akan mu'minai kaga Allah ya sa nutsuwa akan ma'aikin shi duk abin da suka faɗi sai annabi ya yarda su fusatan musulmi da suka yi tun daga da aka ce bismillahir rahmanir rahim suka ce a kal a ce bismillahir rahmanir rahim a ce bismikal lahumma suka ce mun san Allah Allahumma amma Ar-Rahman Ar-Rahim wannan ku kuka sai shi hada ma salaha alaihi Muhammadun sa- Rasulullah wannan abinda Muhammad ma'aikin Allah ne yayi sulhu da shi suka ce a a Suhailu yace inda mun san kai ma'aikin Allah ne ai da bamu yake ka ba sai dai a goge sai dai a ce hada ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah kun ga duka irin wannan abubuwan da suka fusatar da musulmi ne kuma da irin abubuwan da aka ɗauka na sulhun wannan wanda a gaskiya a zahirar sai ka kawai an cuci musulmi an shiga haƙƙinsu kuma Allah ya sanya sakina nutsuwa a cikin ƙirjin annabin shi annabin shi ya yarda saboda wannan buɗi da aka samu bayan shekara biyu na aka samu mutum dubu goma da yanka kun gani wannan ci gaba ne fatahi ne kuma ala qulubul mu'minina ha'ilau Allah ya sanya nutsuwa akan mumunai da ba su butulce ba suka kiya suka ce kawai sai sun shiga da yaki wa alzamahum kalimatat taqwa Allah ya lezabta musu kalmar taqwa micece kalmar taqwa akwai bayani da yawa na malaman tafsiri wa kanu ahaqqu biha kuma su suka yi cancanta da ita wa ahalaha kuma su ne masu ita su suka yi cancanta da ita wa kana Allahu bi kulli shay'in alima lalle Allah mai masani ne ga bisa dukkan komi mu komo kan kalimatu taqwa kalimatu taqwa ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ammin shi Abu Talib ya faɗe ta idan ya faɗe ta zai zame mai hujja a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ita ce kalmal da take da in dai ka tsaida ta Allah ya yi alkawali sai ya sa ka aljanna. Kalimatin takawa tafsirinta na ƙarshe wanda yake shine raje ita ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalimatin takawa, kalmar da da ita aka da da adalcin shi Allah subhanahu wata'ala aka tsaye da sammai aka tsaye da kasai. Ammun shi, ammun annabi Abu Talib ya kusa annabi ya kusa ya musuluntar da shi Allah bai yi ba. lokacin da ya zo mutuwa shi ya tsare duk wani cutar da za a ma annabi a zamanin jahiliya kusa a lokacin da annabi ya bayyana duk wani bai iya hutawa ya yi sallah ko ya ce shi musulmi ne sai iya da wani babba wanda ya ɗauki garantin shi wanda ya asire in shi a cikin manya-manyan kahura ko kuma manya-manyan musulmi wanda ana tsoronsu sai kana da wani gimshiki ba'adallah azza wajal ka isa ka bayyana musuluncinka to shi annabi sallallahu alaihi wasallama ga matar shi Khadija mai kuɗi ce in ka taba bijinta ba za ta baka ba jari kuma tana ba mutane jari suna zuwa kasuwa bangare guda kenan bangare na biyu shi ammin shi Abu Talib ammin shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai karfi ne kuma sarki ne iya daga cikin sadatu quraish manya-manyan qurayshawa annabi ya ya ya ya musulunta ya faɗi kalimatu takawa Allah bai ba shi gaban katar ba ya faɗi ya ce ya amma ka faɗi kalma guda ta zame mini hujja gobe kiyama gurin Allah lokacin nan kasurgumin kahurai suna gurin suka ce za ka fitar da shi daga addinin iyaye da kakannu shi kuma ya juya ya ce laƙad alimtu bi anna dina muhammada min khairil adiyanil bariyati min hayril bariyata dina yace na san addinin Muhammadu shine mafificin addini a duniya ya san wannan yace in ba dan zargi ba kal in mutu a ce sai da nazo mutuwa kakanku dan tsoro dai da yaje mutuwa ya musulunta yace da ka same ni muti Allah ka ina biyayya gare ka yace shi yana kan addinin uwaye da kakanni annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadi ba kware akan wannan kalimatu taqwa wanda da mutun zai fade ta yanzu idan ya mutu aljanna za ya bai taba sujada ba ga Allah ya fade ta yanzu a ce kahuri ne yanzu ya zo ya fadi la ilaha illallah ana jimawa ya mutu kun ga bai taba sallah ba ko to aljanna za ya saboda ba lokacin ya tashi kamin yayi sallan ne amma shi musulmi ne kalimatu taqwa tana da bayani diyawa ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah kin wannan annabi ya shekara goma sha yana kira akan la ilaha illallah ita kadai kamun a fara sabko dokoki na sallah da azumi da zakka da sauransu kawai ku ce la ilaha illallah tufuluhu za ku samu rabo wanda su sun san ma'anarta su kahuran sun san me ake nihi da la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah ka yarda da cewa Allah shi kadai za ma ibada sun san Allah yake ruwa Allah yake tsirrai Allah ya halitta Allah amma wai a mai ibada shi kadai sai suke ga kawai ba haka nan bane ba a mai ba har suke cewa to in Allah yana makka wa zai tsare yan madina su sun yi zaton irin gumakansu ne wa zai tsare yan jidda su yi zaton irin gumakansu ne shi kuma Allah da ganin shi da kudurar shi da ikon shi da tasarrufi suna ko'ina amma shi Allah yana sama kalimatu taqwa ita ce duk wanda ya zamanto ƙarshen maganar shi la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai shiga aljanna saboda ya cika da la ilaha illallah amma ya kasance musulmi ne kuma ya kai in ne ce la ilaha illallah ai da musulmi ne ya zama musulmi amma kai ya kasance tuban sai da ya zo mutuwa ya yi irin yadda tuban fir'auna fir'auna ba sai da ya zo mutuwa ba ya faɗi ya ce amantu na yi imani wai fir'auna ne ya ce ya yi imani annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila ya ce na yi imani babu abin wa bauta da gaskiya sai allah nan da banu isra'ila suka yi imani da shi aka ce mishi mine
الآن الآن وقد أشيت قبل وكنت من المفسدين الآن سينزو da kaga mutuwa wa kad asaita qablu bancin kayi sabanka tunda ka zamanto daga cikin masu banna sai yanzu zaka ce kayi imani da kaga mutuwa turmuzi to kaga lokacin da kaga mutuwa ta zo maka ka ce ka daina kaza ka daina kaza wannan tubanka ba amsa sharuɗan tuba guda shida kamun rana ta huto daga yamma ka tuba duk abin da kake wanda Allah baya so kamun rana ta huto daga yamma kamun shine kuma gurin mutuwa in kace a gurin mutuwa sai ga kaga mutuwa mutuwa ce zaka yi kace kai imani wannan guri ya kure maka wannan kenan sai Allah ya ce mine wallahu bi kulli wa kana Allahu bi kulli shay'in alima lalle Allah masani ne a bisa dukkan komai na'am ci gaba لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون نعم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
Allah subhanahu wa ta'ala kun ga nan gurin in idha akwai zancen kalimatu taqwa din nan bai kare ba da zancen hamiyatul jahiliya mujahid malam mujahid yake cewa kalimatu taqwa ita ce al-ikhlas kuma ata bin bin bin abi rabah yake cewa a'a kalimatu taqwa ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga shi ya ƙara akan la ilaha illallah yace ita ce kalimatu taqwa ibn abbas yace kalimatu taqwa ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa hiya ra'su kulli taqwa ita ce kan kowace tsoron Allah kowane tsoron Allah akan akan akan la ilaha illallah yake kaga wannan kaul ta imamu aba wannan addu'ai addu'a ce wadda idan ka yi ta da safe annabi ya yi umarni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir zaka yi ɗari da safe bayan sallah asuba ɗari da marece bayan sallah azhar wurdi ta zame maka wurdi to Allah yake tsare ka ga dukkan wanda zai cuce ka kuma Allah ya ɗau garantin tsare ka لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ba mai yi huyuwa mutum ba babu ita a cikin nan ɗari da sahe ɗari da marici addu'a ce wadda take ita ce mutum ya ɗauke ta ya rike ta radda bai yi ma sai ya dinga jin ba daɗi wurdi ne wanda yake shine na tsaron kai kalimatu taqwa kenan sai ya ce mine laqad sadaqa Allahu rasulahu wannan bayanin ku lura da shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama yayi maholki maholkin da yayi sun shiga makka suna umara duk sun aske kawunan su kuma wasu sun yi saisaye shine ai da za a dawo madina umar yake gaya ma rasulullah yace ra rasulullah ba kai ba ka gaya mu mu kayi maholki mun shiga dan mi za mu kyale su sai annabi ya ce na ce maka bane ne ai ban ce ma ba bane ne kuma tabbas sai an yi saboda Allah ne ya faɗi mafarkin annabi gaskiya ne umarni ne ma umarni ne lokacin da annabi Ibrahim ya yi mafarki iyayenka ɗan shi me ce mai ya bunayya ni ara fil manami anni ara fil manami anni Anni adbahuka.
adbahuka fanzur ma za tare
qala ya قال abati يا أبت افعل ما تؤمر kaga nan gurin dubi tambayai dubi amsai shi uban yace ya ɗana ni na gani a cikin mafarki ina yanka ka fanzur ma za tara duba ka gani yaya ka gani kenan kamar wata shawara ce yake bashi ko amma uban ya sani umarni ne mafarkin shi saboda shi annabin Allah ne ɗan da yake mai ilimi ne sai ta ya abati ya baba ifa almatu umar i abin da aka umarce ka shi ta ya gani a maholki shi kwaɗan ya ce abin da aka umarce ka kun gane I- ya gani a mafarki mafarki ne ya yi amma shi ɗan ya san umarni ne daga gurin Allah ya ce ifa almatu umar i abin da aka umarce ka sata ji da ni in sha Allah muna sabirin za ka same ni in Allah ya yarda daga cikin masu haƙuri kuma ya yi haƙurin sai da aka zo har za a yanka shi Allah ya fafade nahu bidibihin azim Allah ya fanshe shi aka fanshe shi da wani abin yanka mai girma aka kawo rago aka yanka Allah ya sa Jibril ya kiran shi ya Ibrahim kad sadakta ru'ya dakata ya Ibrahim kakka yanka dan wannan ka gaskata ru'ya abinda ka gani a mafarki umarni ne shine wasu malamai suke cewa da ya yanka shi da kowa sai ya yanka dan shi in layya ta zo sai ka duba ɗanka ko na hwari sai ya sha wuka ya mana gashashe wanda ya bushe subhanallah to Allah subhanahu wata'ala sai ya sa jibril ya kawo mai rago ya yanka rago aka bar shi shi kenan muka tsira da kowa da an sha yanke-yanke gaskiya to wannan shine to wannan zancen mafalkin na annabi shine Allah ya ce laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq na ce muku wannan surar daga makka zawwa madina aka sabkota akan hanya gaba ɗayan ta aka sabkota bayan an ji an yi waccan gwagwarmaye kuma sai a cikin sura sai Allah ya kawo zancen mafalkin wannan wanda annabin ya yi laƙad sadaƙallahu lalle Allah ya gaskata rasulahu mafalkin wannan na annabin shi a gaskiya la tadkhulunna al-masjid al-haram lalle za ku shiga cikin masallacin harama insha Allah in Allah ya yarda aminina kuna amintattu muhallaqina ru'usakum kuna masu aske kawunanku wa muqassirina kuma wasu sun yi saisaye la takhafun ba za ku ji tsoro ba babu jin tsoro fa'alima ma fi qulub fa'alima malam ta'ala malam ta'alamu ya san abin da ku sani ya san abin da ku sani ba faja'ala min duni fin duni zalika fatahan qariba sai Allah ya sanya bayan wannan gogorme da aka sha ya sanya fatahan budi qariba makusanci shine sulhul hudaybiya shine fatahan yan to kun ga nan gurin mu komo daga fari za ku shiga masallacin harama insha Allah wannan insha Allahum malamai suka ce ai ta haƙiƙiyance la ta'alika inda za a ce insha Allah kun san duk kakka kuskura ka ce wani abu sai ka ce insha Allah ummi ne ne zaka faɗi amma wannan insha Allah hada li tahqiqil khabar wa tawkidihi wa laysa hada min istisna'i fi shay aya ce ta Qur'ani za ku shiga masallacin harama Allah ya ce za ku shiga shikenan shiga za ko ba a ce ba insha Allah ko ba haka bane tunda shi Allah ya ce za ku shiga kenan sha'a tuni ya so to amma insha Allah saboda tabarruki neman albarkar Allah da kaskantar da kai da nuna nuna ubangijin mu ne Allah in Allah ya yarda Allah ya ce za ku yi kaza in Allah ya yarda kenan tuni da aka ce za ku yi kazan tuni abin ya tabbata tuni Allah ya yarda kuma aka ƙara cewa insha Allah saboda kaskantar da kai an gane wannan ko insha Allahun wannan yace insha muhallaqina ru'usakum wa muqassirin kuna masu aske kawunanku wasu kuma sun suna saisaye ita umara in aka zo za a yi saisaye ko a aske kai in an ƙi da aikin umara wanda ya yi aske kan shi tol shi yake da lada uku adda'al annabi guda uku wanda ya saisaye iya da addu'a guda guda daya annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo umara yace allahumma irhamul muhallaqin ya allah kama waɗanda suka yi kolotal suka musu ka musu ka rahamce su kwalkwabo kwalkwal shine kolotal ko kwalkwabo sai kwalmi kwalkwabo ake ce kwalkwabo eh aina kwaban ha wanda suka yi tal kwalkwal shine kwalkwabo tamam wanda suka yi kwal- kwalkwabo annabi ya ce Allah ka musu rahama sai sahabbai suka ce wal muqassirin tare da wanda suka yi sai sai ya rasulullah annabi ya ci ƙara cewa Allahumma irhamul muhallaqin ya Allah wanda suka yi tal ka musu rahama annabi sai sahabbai suka ce wal muqassirin da wanda suka yi sai sai har so uku yana fadi tukwana annabi ya ce wal muqassirin to har da wanda suka yi sai sai kaga a cikin wannan hadisin za ka ɗauki cewa wanda ya tol a aikin hajji ko kuma a aikin umara yana da addu'a ya yi wanda bai wanda ya saisaye tol wanda suka je makka sun gani idan ka tashi za ka makka za ka umara za ku sabka jidda daga nan gaskiya ne ko da yake jidda ba miƙati ba ce miƙati menene ake cima miƙati gurin da daga shi karka kuskura ka huce shi da rigarka ta gida sai da zanen nan guda biyu ka ɗarma guda ka yawo guda ka fara talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak kana ta faɗi kana ta faɗi wasu malamai suka ce sai ka zo garin makka zaka fasa wasu ko suka ce a'a sai ka ga ka'aba zaka fasa wannan magana labbaik Allahumma labbaik na amsa maka ya Allah na amsa maka labbaik la sharika laka labbaik na amsa maka babu macancancin amma ibada da gaskiya sai kai na amsa maka innal hamda duk wani yabo da godiya wan ni'imata da duk wata ni'ima laka taka ce Allah wal mulku cikin sha'anin mulki kuma la sharika laka baka da abokin tarayya gaskiya wannan abubuwan da kake ta faɗi kana amsawa ne maganar da Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi Ibrahim ikiran mutane su zo su yi aikin hajji وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ikiran mutane ya kai annabi Ibrahim Allah ya ce ikiran mutane su zo su hajjici ɗakin Allah ya atuka rijalan za su zo maka a ƙafa wa ala kullu damirin kuma za su zo maka a bisa dukkan maɗan farin ciki ya atina min kulli fajjin amik za su zo maka daga sassa masu nisa kaga rijalan ta yi ma daga cikinku akwai wani kakan shi ya taɓa zuwa a ƙafa hajji ta yi ma a ciki ka san wani wanda a ƙafa suka ta yi ya tuka rijalan wa ala kullu damirin kuma za su zo a bisa dukkan maɗan farin ciki abubuwa ne na bulaguro masu vantir cylindric shine maɗan farin ciki malaman tafsiri a da sai suka fassara shi raƙumi da alfadari da jakki duka wanda ake hawa a tayi kaga shi ma maɗan farin ciki ne mu kuma a yanzu da mi zan fassara shi jirgi da jirgi maɗan farin ciki ne ko da a gaba Allah zai ma wasu mutane ilhama su yi wani abu na bulaguro to maɗan farin ciki ne eh kullu damirin ya atina min kulli fajjin amik za su zo maka daga sassa masu nisa idan ka tashi miƙati ita garin makka annabi ya faɗi wasu gurare da suka kewaye ta da nisa wanda baka isa ba za ka umara ka keta wannan gurin da kayanka na jiki kuma baka yi ba niyya sai dai ka yi wanka wankan umara ka sa kayan wannan kayi niyya ka fara wannan talbiya mawaƙi cikin guda biyar ne akwai miƙati wanda ake ce ma jufa gaskiya wanda shine namu na nan wajen afirka na'am amma yanzu ruwan maliya ya rihe shi ranar muka da wani sai muka zo jufa a cikin ruwan maliya yake ruwan maliya a nan kaɗau harami ina ganin ba a'a ba kana ganin ba bane ba ba haka nan bane ba ranar muka dauka jidda ba miƙati ba ce saboda haka duk wanda za su tafi makka umara za ka daga nan wajejenmu miƙatinmu yana juhufa juhufa kuma ruwan maliya ya rihe shi jirgi in yana sama saura minti kamar ashirin ya sabka iya gudu miƙatin a wannan yake domin shi ruwan maliya hwaɗin shi kilo dubu ne hwaɗin shi kawai ba tsawon shi ba hwaɗin shi kilo dubu ne daga sudan in zaka ketara makka daga nan da ka shiga kayi gabas zaka iske chadi daga chadi sai sudan daga sudan sai ruwan maliya daga ruwan maliya sai saudiya to in ka huce jirgi ya huce ya hau bisa ruwan maliya kilo dubu ne shi kadai ruwan maliya to sai an kusa kamar saura minti ashirin jirgi ya sabka a nan ne a nan ne miƙatin na- namu yake ranar muka dauka ba a nan ba ne ba saboda a jidda aka sabka jidda kuma ba miƙati ba ce duk wanda ya yi- ya ya yi ihrami daga jidda to ya saba in dai makka za a yi direct Allah inda ya taimaki mutanenmu daga nan gurin in aka sabka jidda sai a ta yi madina to dan in ka tashi kenan zaka zo maka sai ka ɗau umarka daga miƙati na 'yan madina wanda ake ce ma zulhulaifa na'am a biyar ali amma sai ka ɗauka. To shi namun malamai sun kai sun kawo na'am wasu suka ce a ajidda za ta zama miƙati saboda ad-daruratu tabihul mazurat.
na'am Darura tana tana tana halitta abubuwan da aka hana saboda larura.
yawa Malamai suka ce get bayyaiwa Allah cikin ilimin gaibin shi Allah ya sani sarai wannan guri ruwa zai zo ya rihe shi wata jarabta ce ya mu mu 'yan yamma da Ka'aba.
gaskiya don ya gani mun cimma jarrabawa nan ko ba cimma ta ba kenan mutum ya tashi in dai makka zaya in ma yayi wanka tun daga garin su ya sa ihramin shi domin a cikin jirgi ana faɗi da ka zo kan miƙati za a faɗi ma ka zo miƙati sai ka ce labba- ka kudura niyya a zuciyarka ka ce labbaika Allahumma umra sai ka fara talbiya in ba haka nan bakwa sai ka je wani guri da ake ce mai rabik in ka sabka shidda sai ka ɗau mota ka tahi wani guri baya baya baya can wanda yake daidai da miƙatin namu na ruwa ana ce mai rabik wanda daga can ruwa yayi gaba kaɗan nan nan nan ake ɗaukan miƙati amma ka tashi ka ce za ka umara makka direct baka ɗau ba ka je ka ɗau jidda ka ɗau ihramin ka daga jidda to ka san ka huce miƙati a mazhaba malikiya ma har sai ka yi yanka sai ka yi yanka ka yi laifi fidiya ta kama ka Ragowar ka yanka.
idan ka sabka garin makka za ka zo ka yi kewaya ɗakin Allah so bakwai kana shigowa idan ka yi tawafi ka kewaye ɗakin Allah so bakwai zaka fara daga hajar al-aswad ka kewaye ɗakin Allah so bakwai ka yi sallar raka a biyu kuma ka je ka yi safa da marwa to in kai wannan ka'i da umara wannan ita ce umara sai ka zo ka yi aski aski wanda za ka yi tol za ka yi kahi samun lada ko kuma ka yi saisaye ladan ka kaɗan ne saboda in ba a aikin umara ba ko in aikin haji babu inda annabi ya yi kolo babu inda annabi ya yi kolo sai a aikin umara ko a aikin haji so ake musulmi ya bar gashin shi ya zayyana shi ya dinga adanta shi yana sa mai mai da kyau yana gyara shi musulunci ado yake so Gaskiya.
amma kai ta in dai ba mai cuta ba ne a kai ko cukan nashi kullum ciwon kai da sauransu wasu mutanen haka ne in ba haka nan ba babu inda aka ce ai kolo sai a aikin haji ko a aikin umara an gane da kyau ko Na.
to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mafalki sai Allah subhanahu wataala ya gaskata mai wannan abin ai sadaka lahu rasulahu ru'ya bil haqq Na'am.
Allah ya gaskata ma'aikin shi akan mafarkin da yayi da gaskiya la tadkhulunnal masjidil haram insha Allah za ku shiga masallacin harama in Allah ya yarda aminina kuna amintattu muhallaqina ru'usakum wa muqassirin wasu sun aske kawunan su sun yi tal wasu kuma sun yi saisaye wasu mutane idan an ce su yi saisaye sai ka ga musamman in aka zo saisaye sai an yi safa da marwa ake saisayen shi safa da marwa kamar mil guda ne ka'aba kamar tana nan ita kewaya ta ake yi so bakwai in ka ida kai sallar raka'a biyu zaka gangara akwai dutsen safa da dutsen marwa ka je ka hau dutsen safa ka daidaito kana kallon ka'aba in kuma ka, mutane sun kare ko katanga ta kare ka yi addu'a da yadda ka kalli alƙibla sai ka gangaro ka tahi marwa kuma ka komo safa ka koma marwa sai ka yi so bakwai amma shi na safa da marwa shi tahiya a guda take dawowa biyu komawa uku dawowa hudu haka za ka yi so bakwai kenan ka fara a safa ka ida a ina a marwa domin ba sai an je an zo ba tukwana aka yi guda ba irin na ka'aba ba ne shi ka'aba sai ka kewaye ta gaba ɗaya amma sa'ayi duk tahiya da kai a guda yake shi kuma sa'ayi ba a nafilar shi duk kaga mutum yana safa da marwa to umara ce yake babu nafilar shi babu nafilar shi saboda gurin yana da tazara yana da tsawo yana da tsawo kamar mil guda ne ya hi kilo ya hi kilo ko da yaushe in ka zo gurin wasu alamu da aka yi zaka yi sassabka sassabka ake so a yi da shi ba gudu ba kwarai shi ko ba tahiya ba gaugawa wanda maza aka ce su yi banda mata amma Sheikh Albani rahimahullah ya ce han matan ma saboda isilin abun mace ce Gaskiya ne.
saboda isilin abun hajara ce hajara da take neman ruwa ta ba ɗanta ismail iya jirɗa kuka hal jibril ya sabko ya tambaye ta ya ce wace ce ke ta ce ni ce hajara matai an ibrahim alaihi salam ya ce ilaman taraka kuma ibrahim zuwa wa ibrahim ya barku daga ke sai ɗanki ismail ta ce taraka na ilallah ya bar mu zuwa ga Allah Jibril ya sabko ya ce mata laqad taraka kuma ila kafin lalle ya bar ku zuwa ga wanda ya isa anan ya bugi ƙasa sai zamzam ya kullo daidai Ka'aba ne ruwan da ya kullo tana bisa Marwa ta ida sau bakwai ta yi ta gangaro da gudu ummuna Hajar ta tattare ruwan ta ce mishi zumma zum kenan dakata dakata guri guda kakkata ko ina shi yasa har yau ruwan zamzam bai tafiya ko ina duk inda ko gan shi kwalhon shi aka yi aka yi shi ba a tura shi a famfo ya tafi bai ya tafiya eh umuna hajara ta yi zife din shi ta tsaida shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallah ummuna hajar Allah jikan uwan mu hajara law tarakatu da ta bar wannan idan na ruwa lakana ainan ila masha Allah da ido ne na ruwa ya tahi har inda Allah ya ga dama to tana neman ɗa tana neman ruwa ta ba ɗanta ta yi wannan sauƙin guda bakwai shi yasa albani ya ce to ai isilin abin mace ne kenan mata ma suna iya yi sassabkan wannan wannan kenan idan aka yi da sassabka aka zo aka yi da amarwa za a yi aski wasu za ka ga da yan almakashi suna neman kuɗi bisa marwa ka ba su riyal biyar wai su maka aski sai a ɗan kile ma nan kaɗan a kile nan a kile nan a'a wannan bai yi ba yanda in za ka yi tol sai ka aske kowane kan gashi to haka idan za ka yi saisaye sai an saisaye kowane kan gashi mata su kaɗai aka ce musu su yanke kamar gaban yatsa wannan yatsa ƙarama gabai su dan su gama gashin su gaba ɗaya su yanke kamar gaba guda ta yatsa su ba ce ba su yi saisaye ko ko tal ba a ce ba mace batta yi aske kanta kuma a shari'a ma a zaman gida ma haka nan haramun ne mace ta aske gashin kanta haramun ne ko ta yi saisaye kuma asalan ba haƙƙinta ba ne ba ma gashin kanta haƙƙin namiji ne sai ta tambayi mijinta in ya yarda saboda wata cuta mace ba ta isa ba ta ta aske gashin kanta saboda ba nata ba ne na haƙƙin haƙƙin mijinta ne an fahimta ko ruwa ta zo bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi sun yanke gashin su zuwa kawadansu kawai gashin ne ya tahi ya suka yanke zawa kawada kawai amma haramun ne mace ta yanke kanta ta yanke gashin kanta amma a yanzu ku duba yanda abubuwa suka yi yawa wai garsone garsone ko ayi bace da kwaskwas wannan duk haramun ne la haula wala quwwata illa billah Allah ya gaskata wannan mafalki da annabin shi yayi za ku shiga cikin masallacin harama wasu sun aske kansu wasu sun yi saisaye sannan kuma babu zancen ku ji tsoro akan wannan saboda fa'alima ma lam ta'lamu Allah ya san abinda ba ku sani ba faj'ala min duni zalika fatahan mubina alqariba Allah ya sanya muku wani budi makusanci bayan wannan shine sulhul hudaybiya huwa alladhi هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
Allah subhanahu wata'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda shine ya aiko ma'aikin shi manzo bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli dan ya bayyana shi akan addinai waɗanda suke gabaki ɗaya wanda ba na gaskiya ba wa kafa billahi shahida kai mai shaida ya isa in aka ce Allah ne shaida ai magana ta ƙare addinin musulunci shine addini na gaskiya Kwarai.
babu wani addini wanda zai zo gurin Allah ya shiga aljanna in ba addinin musulunci ba. Allah ya faɗi mana ya ce inna dina inda إن Allah الدين al-Islam.
عند الله الإسلام Na'am.
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Allah ya ومن ce, يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب inna dina inda Allah al-Islam. Addini a gurin Allah musulunci ne kawai. Musulunci shine addini a gurin Allah. Duk wanda ba musulmi ba, to kahuri ne kuma ba addi- kuma wuta zaya.
Mm.
ya kasance Kirista ne, ko ba Yahude ne, ko mai bautar rana ne, ko mai bautar gumki ne, alwasaniyon, ko mai bautar saniya ne, masu bautar shanu, ko masu bautar komi, kam- kam- masu bautar ra- eh, wuta, dukkan wannan kahurai ne wuta za su, sai sun musulunta. Inna dina inda Allah al-Islam, kuma Allah ya ce mana, kuma yabtaji gairar Islam ومن dina.
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ku sani duk wanda ya nemi wani musulunci ya ce addinin shi ne wanda ba musulunci ba Allah ya ce falari kubala minhu ba a karɓar mushi wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira iya daga cikin taɓaɓɓu wanda sun taɓe sun lalace ka zamanto musulmi in kana so Allah ya karbi ibadarka wannan kenan musulunci shine addini a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da huda ita ce shiriya huwa allazi arsala rasulahu bil huda shi Allah ya aiko ma'aikin shi da shiriya wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli dan ya bayyana shi akan addinai gaba daya wa kafa billahi shahida ayya isa mai shaida a ce Allah ne na'am sai mi gaba محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود na'am ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
Allahu akbar wannan aya ta fara da sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah da kanshi ya mai shaida ya ce shi ma'aikin shi ne ya ce Muhammadun Rasulullah wannan tazkiya ta isa wallahi Muhammadu ma'aikin Allah ne kaga darajar shi ko ma'aikin Allah ne sai Allah ya ce wallazina ma'ahu kuma wannan wanda suke tare da shi su wane ne sahabban manzo Allah sahabban shi kun san yanda Allah subhanahu wataala ya zaɓi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ya zaɓa mishi sahabbai a duniya kwarai a cikin mutane gaba ɗaya Allah ya tsintsinto waɗanda za su yi zamanto su ne sahabban annabin shi annabin ƙarshe Allah ya zaɓo shi shi annabi Muhammad kuma ya zaɓo mishi sahabbai wanda za su kama mishi su ƙarfafa shi a tsaida wannan addini su ma zaɓi ne daga Allah gaskiya saboda haka duk wanda ya zagi sahabi Imam Malik ya ce kahuri ne kwarai gaskiya ne duk wanda zai zagi sahabi kahuri ne Gaskiya.
malamai jewa sun tafi akan wannan gaskiya ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama zaɓi ne na Allah shi Allah ya zaɓe su ya sanya su su za su kama su zamanto 'yan agaji wanda za a tafi da wannan addini su zaɓi ne daga gurin Allah kaga nan gurin Muhammadun Rasulullah Muhammadu ma'aikin Allah ne walladina ma'ahu waɗanda suke tare da shi sai Allah ya ce ashidda'u alal kufar masu tsanani ne da gallazawa akan kafirai amma kuma ruhama ubainahum masu tausayin juna ne masu alaka ne mai kyau tsakaninsu suna son juna suna wasanni da juna tsakaninsu kowa iya tausayin kowa a tsakaninsu ba ku gani ba a cikin wannan yakin da aka je sahabi wani an buge shi yana cikin magagin mutuwa ya ce ma ruwa ruwa ruwa da ana tattara wannan an kawo mai ruwa a bashi a ɗauko shi sai ya ji wani a cikin magagin mutuwa ya cewa ma da aka zo sai haka ku ba wancan ku ba wancan ya je shi ma ya ji wani ya ce ku ba wancan kamun a kai ma wancan ya mutu kamun a zo wannan ya mutu wa- kamun a zo wannan ya mutu
gaskiya ne yanda suke san juna Allahu akbar wata hikaya mata ta wani aka ba rago kan rago ya yanka a gidan shi rago sai ya hudda kan malku sai ya aika ma wani da ya aika ma wani cikin sahabbai ya je a kamar a dawa mai a gida ya tuna dan uwan shi ya ce kai yanzu haka wane ya hini bukata ya jima bai ci ba nama sai ya ce ku kai ma wani aka kai mai wancan shi ma zai ci ya ce ku kai ma wani sai da aka yi kewaye kuma aka aiko mai wannan nama ya biyo ta wani wuri kuma aka aiko mai shi ma ya ce to hada fadalun min rabbi wannan farla ce da gurin ubangiji na ya kewayo ku duba yadda suke son juna yadda suke wasanni da juna babu murtike huska suna sakin huskar su ga ƴan uwansu musulmi suna son juna da wasanni da zolaya har da zolaya fa har da zolaya tsakaninsu suna wasanni da sauransu amma in azama ta tashi kuma aka ce humur rijal su ne mazajen hallau in aka ce hutowa kalmar la ilaha illallah an yi kuwa a huto to nan fa kenan humur rijal su ne mazajen hallau amma mu yanzu ya muke alaka tsakaninmu kai malam alaka tsakaninmu ya kamata a gyara ta shari'ar da Allah ya kamata mu dinga son juna mu dinga mu'amala mai kyau da juna kowa ya dinga son kowa dan uwan shi ne kai ya cuce shi kai ya zambace shi kai ya dinga yi da shi kai ya dinga cin mutuncin shi kai ya dinga tozartar da shi a idan mutane shi ya Allah haka ya kamata haka ce alaka musulunci shi musuluncin nan wa abu ne mai daɗi daɗi gare in ka bi dokokin shi ba ba murtike huska bane da gilza law kunta fazzan galizal qalb فبما فانفضوا.
رحمة من الله لنت لهم ai da rahama ce daga gurin ubangiji ka same su duk suka taru a gurinka ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من da حولك ka zamanto mai tsanani zuciyarka mai kaushi ba ka san kowa kowa baka shinhuda mai huska hausawa suka ce shinhudan huska ta hita tabarma ko da kowa ya watsi ya barka da baka zama tare da mutane saboda haka musulunci abu ne mai daɗi a nan gurin za mu gani inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum to alal kuffarin wannan kahurai kala biyu ne akwai kahuran da ake yaƙi da su waɗanda shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yuqatilunakum يا minal أيها kuffari الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku yaƙi waɗanda suke yaƙin ku daga cikin kafirai su samu kaukauran ƙarfi da shidda a tare da ku to wannan kahure ne wanda kuke yaƙi tsakaninsu babu sassautawa saboda tsakaninku yaƙi ne kawai to akwai kahure na amana da kyau wanda ake zamna da su guri guda kowa bai tsangon ba kowa wannan kahuran su kuma musulunci yanda yake so ka kyautata mu'amalarka da su don ka ciro su su ga cewa ashe musulunci mu'amala ne mai kyau ashe musuluncin nan hanya ce mai daɗi don ka yi ƙoƙari wani ya musulunta daga cikinsu la'an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am mutum ɗaya ya musulunta a hannunka annabi ya ce shi ya hida a baka garke na jajayen raƙumma a lokacin da babu wani muwanda displacement wani muwanda tr- transport wani abu na bulaguro kamar raƙumi jan raƙumi babu kamar shi a duniya yanzu kuma menene babu kamar shi a duniya jirgi ka musuluntar da mutum guda yahi da a ce an baka kamfani na jirage duba haka ga ladan wa mutum guda ya musulunta a hannunka kamar talqinin la ilaha illallah to su kahuran wannan na amana mu'amala mai kyau ake so kakkai irin wannan sabon din da ya je yamma ya zo ya yi gabas ya musulunta ya ce ya je yamma ya ga musulunci bai gaba musulmai ya je gabas ya ga musulmai bai gaba musulunci kun san me yake nihi wai ya je ƙasar turawa ƙasar yamma ya ga al'adunsu na na girmamawa ba cin haƙƙin mutane yadda musuluncin ya koya ya ga musuluncin haka ne musuluncin to kuma ina musulmin su kuma ba musulmi bane kahure ne ya je gabas ya ga musulmi kuma sai ya iske ana cin amana ana sata a tsakanin nasu kenan ya ga musulmi kuma bai gaba musuluncin asha a mugu abu ne wannan a yanzu ya kai da za a zo masallaci a sace takalmi la ilaha illallah kai ka zo sallah wani la'alla ma tare za ku yi sallar da shi wallahi wallahi.
ya sace ma takalmi ya huce ta yi shi a nan masallacin wannan masallacin mu nan sabilil huda haba malam wani lokaci aka yi wani mugun abu wanda ba mu mantawa da shi barawo ne ya zo zai saci fandul mantir a kaf masallacin ya rasa abinda zai taka ya hau kasan me ya tattara ƙura'an nan da ke ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya taka ya saci fandul ɗin ya tafi ya je ya saida ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a nan gurin la haula wala zama quwwata kafiri illa billah malam wanda ya taka da kayan hasbunallahu wa ni'mal wakil da- subhanallah hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata ya kamata musulmi mu gyara halayenmu inna lillahi yaro in ka ganshi yana shaye-shaye musulmi ne ya sayo mai wannan kaye shayen shaye-shayen ya saida mishi musulmi ne wa yake kasuwancin wannan musulmi ne yake sai da kayan shaye-shayen kaga wannan mugun abu ne mugun abu ne wanda yake shi ne ya kamata ka daina ya kai bawan Allah unsur akuka zaliman aw mazluma ku taimaka ma ƴan uwanku in za su yi zalunci ko an zalunce su duk wanda kaga yana sai da kayan maye kayan shaye-shaye ka je ka gaya ma iko ka taimake shi ai a zo a kama shi in ka bari al'umma ce yake- yake cuta ka je ka gaya ma iko ka san yadda kai ka shuna shi lada kake samu saboda yana cutar al'umma yana saida musu abin da zai fitar da su daga cikin hankalinsu mu ko gyaran al'umma muke so gyaran tarbiyya musiba ce hasbunallahu wa ni'mal wakil to wannan kafiran kenan wanda suke bukatar mu'amala ta kirki sai yace ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kaji sufofin su ko zaka gansu ruk'an suna yawan ruku'i sujadan suna sujada yabtaguna fadlan min Allah suna neman farla daga gurin Allah wa ridwana da yardar shi wannan shine sufofin su simahum fi wujuhihim min athar sujud kamanninsu a bisa huskokinsu daga asar sujud yanda asar yanda asar na yin sujada yake badawa a nan gurin akwai fasara guda biyu wasu malamai suna ga asar sujud wannan dan bakin na goshi saboda dangurawa da kake a ƙasa har yayi baki shine asar sujud shine simahum kin wasu malamai kuma qaulur raje wanda take tace fada ta fada mai ƙarfi ba shi ba ake nufi ana nihin athar sujud din wannan duk wanda yake sujada da dare yana qiyamul layli zaka ga huskar shi tana haske tana da wani annuri da sahi ba kamar wanda bayya ka lura ka gani da kanka wanda ya kwana yana bauta Allah a wurin wannan ba daidai ba yake da wanda bai kwana ba yana bauta Allah shi wannan huskar shi akwai wani annuri da take tare da shi wannan kuma ga ta nan dai mu je abusan kamtsarira saboda haka tashi da dare duk mai yawan tashi da dare zaka ganshi da bayyan murtike huskar shi yana sakin jikin shi ga mutane yana da mu'amala mai kyau yana son mutane saboda ya zamna a fada Allah ya dosano hasken wannan shine asar simahum kin inji malaman tafsiri kala na- na biyu bangare na biyu kuma yabtaguna fadlan min Allah suna neman farala a gurin Allah shi kadai shi kadai suke so ya ba su ba gurin kowa ba babu riya a cikin aikinsu suna wannan aiki dan Allah barabe ya kai bawan Allah ya kasance kana da wani alkawali da kai da mahaliccinka wanda babu wanda ya san shi sai kai sai shi wanda daga zuciyarka ne zuwa gare shi Allah babu wanda ya kuma baka so kowa ya sani alkawali ne kawai da kai sai shi Allah kake ma wannan abun babu wanda ya sani ka ɓoye shi aiki ne a cikin zuciyarka ba ka neman komi kuma sai a gurin Allah ba ka neman komi a gurin kowa ya yaba maka ko ya kushe ka dukkan wannan shi ya sani mai yabo ya yi mai kushewa ya kushe kai dai ka san wa kake ma idan kana so ka gyara sai an hudu duka wannan abubuwan daga cikin zukata kakka dinga yin abu kana tsima a yaba maka in ka zo ka yi karatu ko ka zo ka hau mumbari ko ka zo ka yi kaza su mai kake mutane su dinga cewa a yau karatun fa ba dama yau ka yi karatu yau alaran mu ya shaki ka sha musula ka nemi Allah ya ba mana ai sai su hallaka ka saboda haka wallahi mana yabon mai yabo na ruwan karsu kai ya sa maka koboro da girman kai da nuna isa da ji kai ba layiya bane wallahi kai ba kowa bane haka nan kushewar mai kushewa katta ba kasa a gwiwa ko kasa a goshi kakka sa takka kasa kawai kai ka san abin da kake yi da kai da mahalicinka ne kada ka kuskura ka bar riya ta shiga cikin aikinka ka yi matuƙar ɓoye aikinka daga kai sai mahalicinka irin wannan aiki shine yake tafiya direct direct gurin ubangiji subhanahu wataala amma ka yi dan a hwadi an hwadi ka yi dan a yabe ka an yabe ka shikenan kuma magana ta kare ranar kiyama Allah zai ce idhabu ila alladhina kuntum turaunahum bi a'malikum ku je gurin wannan da kuke nuna ma ayyukanku fantazuru hal tajiduna indahum jazaa ku je ku gani za su za ku samu sakewa da gurin su ku je su biya ku ka yi dan a ce sai kai kuma an ce sai kai a duniya shikenan baka da lada mugun abu ne in dai aikin da zaka yi da Allah tsumai kake a yabe ka aikin da zaka yi da Allah tsumai kake a dinga faɗi kai ba lahiya bane sai kai ilimi sai kai ƙarhi sai kai komi na sallah sai kai azumi sai kai shikenan وقرنا إلى ما لا تعالي.
عملوا من عمل فجعلناه هباء To منثورا wannan aikin shine Allah subhanahu wataala ya ce za mu gabato gurin aikin da suka aikata daga aiki mu maida shi ƙura abin shekewa to sai Allah ya ce min atar sujud zalika mathaluhum fit ذلك tawrati مثلهم في التوراة na'am ka karanto wannan Na'am.
shine misalin su a cikin at-taura yanda aka siffanta su a Qur'ani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi haka aka siffanta su a cikin at-taura wa mathaluhum fil injili haka aka siffanta su a cikin injila sai Allah zai buga misali aka ce kazar in akhraja shata'a ai kamar shibka ce wadda ta huddo kuma ta huddo reshinanta akharaja shata fa adara su reshinan suka karfafa ta fastaglaza suka kaurara ta yi kauri fastawa ta tsaya ala suki a bisa zangarniyar guda yi ujibu zurra yana ba manoma al'ajabi to wannan mus- bayanin wanda ake bada ba ana nihin shibka ba fa. ana nihin annabi muhammadu da sabon shi zangarniyar ta tsaka wadda ta yi reshina ta tsakan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran su ne sahabban wanda suka kama da kyau sai da ya dagu a gona in kai shibka in kai manomi ne ai za ka ga shibka da wata mai kyau a tsaka ta yi girma haka sai ba, ba, ba, ba a saukin ciccirewa nan sai ta tsaya da kyau ko tukwana a dinga cewa a yi tono sai a tone in ana tonewa an cire wannan ta tsakai ba a cirewa kamar annan muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ga sahabbai su suka kama sai da aka je aka isar da wannan sako shine sai Allah ya ce inda zaka san ba da ba da hatsin ba ake ko da dawai sai Allah ya ce li yagiza bihimul kufar dan yana hausasa zukatan kafurai yana suna jin haushi saboda yaya aka yi huto suka kama mushi har yayi tsaye da kanshi har ya watsa wannan addini li yagiza bihimul kufar to wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki managarci minhum daga cikinsu magafiratan Allah zai musu gafara wa ajaran azima Allah zai ba su lada mai girma saboda haka sahabbai zaɓinsu Allah ya yi tare suke da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk mai zagin sahabi kahuri ne duk wanda bai yarda ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kahuri ne duk wanda bai yarda ba da ummahatul mu'minin uwayen mu'minai hallau shi ma kahuri ne abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana a nan za mu tsaya lokaci ya tun ɗaze a nan muka zo karecin wannan sura ko goben Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu kama sabuwar sura insha Allah ya Allah muna roƙonka don girman zatinka don iyawarka don kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya rabbana bi rahmatika nastaghis amin Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Amin.
masu neman aure Allah ka ba su daidai ya su Amin.
wanda ba su da lafiya daga cikin mu ya Allah ka ba su lafiya Amin.
wanda ba shi ya mamaye ya Allah ka ba su abin da za su biya Amin.
masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyarsu Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا آمين.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا آمين.
وتوفنا مع الأبرار آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين